أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين yan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau uku ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1441 kuma yau asabar ranar 28 ga watan uku miladiyya 2020 a wannan majalisi namu na musamman da muke gabatar da jerin gwanon waɗannan muhadarori da suke batu a kan cin gajiyar dama a lokacin musibu muna sake yi ma 'yan uwa jaji a game da halin da muka tsinci kanmu a ciki muna roƙon allah maɗaukacin sarki ya ɗauke mana wannan fitina allah maɗaukacin sarki ya sa mu ci wannan jarabawar allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara mu cikin waɗanda za su samu lada a cikin wannan jarabawa da muke ciki yan uwa masu albarka idan ba mu manta ba muna batu ne akan har yanzu akan mawdu'i na farko wato musibu a rayuwar musulmi a inda ajiya mun fara batu akan ladubban musulmi a lokacin musibu waɗanne ladubba ya kamata a ga musulmi ya ladabtu da su ya siffantu da su a lokacin da musiba ta sauka musiba ba sai kawai ta annoba ba amma dai lokacin da muke batun nan to babu musibar da muke cikin ta kamar ta annoban nan to kowace ma musiba kamar yadda muka ambata musibar nan nau'uka ce kala kala a jiyan mun faɗi abubuwa guda biyu abu na farko shine imani da ƙaddara a matsayin ladabi na farko ana son lokacin da musiba ta sauka mutum ya imani cewa daga Allah take Allah madaukakin sarki shine ya kaddara ta wato ya san faruwarta ya rubuta ta shine ya ga damar ta faru a ganin damarsa sannan kuma ya riga ya halicci wannan tun kafin ma ya halicci wanda musibar za ta same shi sannan abu na biyu shine tuba da kuma ƙanƙantar da kai ga Allah maɗaukacin sarki a lokacin da musiba ta sauka da komawa zuwa ga Allah maɗaukacin sarki ga baki da a inda a ƙarƙashin wannan ladabin na biyu muke magana ko muka kawo abin da babban malami al'allama tubrin qayyim rahmatullahi alaihi ya kawo magana mai muhimmanci a cikin littafinsa tariqul hijratain wa babu sa'adatai a inda yake mana bayani cewa idan Allah ya jarrabu bawa shi bawa ya koma zuwa ga Allah maɗaukacin sarki ya tattara ina shi ina shi ya koma zuwa ga Allah maɗaukacin sarki ya kusanci Allah bayan da ya nisa da Allah wannan alama ce ta cewa lallai Allah maɗaukacin sarki yana son shi da alkhairi kuma alamar cewa shi sa'idi ne wato mai rabo ne a lahira a inda kuma ya bamu wata ka'ida cewa ita fitina ko ita shi tsanani ko musiba batra yankakkiya ce la dawama laha fata dawama duk wani tsanani da aka shiga inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra wannan ita ce ka'ida ta Allah madaukakin sarki duk tsanani yana tare da sauki kuma saukin nan guda biyu ga mummune so da muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu ci wannan jarabawa Allah ya ba mu ikon komawa zuwa gare shi a daidai lokacin da wannan jarabawar take ta ƙara girmama take ta ƙara faɗaɗa adadin waɗanda ciwon yake faruwa da su a matakin duniya yana ta ƙaruwa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saukar da lutufinsa a gare mu Malam Ibn Qayyim ya ci gaba da cewa وقد عرض منها أجل عوض وأفضله الحالي idan mutum ya koma ma Allah maɗaukacin sarki to lokacin da musibar za ta yanke masa to zai zama abin da ya bujuro masa shine ajallu iwadin wa afdalu mafificin musaye da makwafi kuma mafi girman musaye domin mutum Allah ya jarrabe shi da aka jarrabe shi din nan kuma sai Allah ya taimake shi sai ya koma ga Allah wa huwa ruju'uhu ila Allah wannan makwafin da ya samu bayan musibar ta kwaranye shine komawar shi ga Allah ba da an kana sharidan anhu bayan da yayi nisa ya ba Allah madaukakin sarki walil wuqufi ala abwab ghairihi muta'arridan sannan kuma da can ya kasance بعد أن كان شاردا عنه وإقباله عليه بعد أن كان نائيا عنه وانطراهه على بابه بعد أن كان معرضا أبو بوا بدا أكوانا دم أم بتشيس وللوقوف على أبواب غيره متعربا كما دا كان يا دي يا تيا أبا كن قوفا ونن ألا مدوكا سنسركي ينا مي بجرو دا مسألة سأوجا وند بزي إيا ما جنشي مسا مسألة سبا domin Allah madaukakin sarki ya jarrabu mutum da jarrabawa sai ya mai da wannan matsalar zuwa ga wani dan adam bai koma zuwa ga Allah madaukakin sarki ba yana jin wani dan adam ne zai iya kwaranyan masa da matsalarsa to ya kai karan mai rahama wajen wanda bai da rahama shakwal musad ila ibn adam innaha shakwal rahim ila alladhi la yarham shakwal musad ila ibn adam idan Allah maɗaukacin sarki ya jarrabu ɗan adam da wata musiba shi kai ƙara Allah wajen wani to shakwar rahimi ila alladhi la yarhamu ya kai ƙara Allah wanda shine ya siffanci da sifa ta tausayi rahama da jin kai ya kai ƙararsa wajen wanda ba da rahama ɗan adam bai da rahama Allah ne mai rahama so da haka ashe musiba ta zo mutum ya koma ga Allah maɗaukacin sarki ashe ba riba ɗaya ma take haifan masa ba tana haifan masa da ribobi har guda uku kamar yadda Malam Ibn Qayyim rahmatullahi alaihi ya ambata mana wa kanat albaliyatu fi haqqi hadha aynan ni'mati wanda ya tsinci kanshi a wannan irin yanayin Allah ya jarrabe shi da musiba sai ya koma zuwa ga Allah maɗaukacin sarki to sai musiba ta zama masa mafi girman ni'ima ita ce asalin ni'ima Allah ya jarrabu mutum amma ya koma ga Allah ta zama masa sanadiyar tuba ta zama masa sanadiyar canzawa ta zama masa sanadiyar kusanta Allah maɗaukacin sarki to wannan ni'ima ta wannan wannan musibar ta juye ta zama masa ni'ima ya zama abin da bahaushe yake ce ma gobarar titi gobarar titi a jos wa in sa'atu wa karihaha tab'uhu duk da cewa wannan musibar lokacin da take cin shi hakika za ta bata mishi rayuwa za ta bata mishi tunani za ta bata mishi rai wa karihaha tab'uhu kuma ɗabi'arsa za ta zama bata son musiba ɗabi'ar ɗan adam ɗan adam shi tunaninsa so yake yi an ya isha alama nafi wa mafali wa malazzat kullun rayuwarsa ta zama tana tafiya komai yaji a'a wa nafarat minha nafsuhu kuma ko da ransa yana guje ma wannan musiba fa rubbama kana makruha makruhun nufusi ila mahbubiha sababan ma mithluhu sababu mal ibn qayyim yace so tari abinda rai baya so to yakan zaman ma dan adam shine sababin abinda kuma zai jawo masa abinda yake so mutum zai zama bai son wani abu a zahiri amma kuma Allah ta'ala a cikin iliminsa sai ya sama bawa wannan abin sai wannan abin ya zama masa sanadiyar samuwar wani abin da yake so mutum bai san musiba amma musiban nan kuma sai ta haifan masa da me ta haifan masa da komawa zuwa ga Allah shi kuma bawa mai hankali mai imani babu abin da ya fi so fiye da a ce ya zama na Allah maɗaukacin sarki to kaga musiba nan ta zama bawa sanadiyar الخير وقوله تعالى في ذلك هو الشفاء والإسمة idan muna tuna faɗin Allah maɗaukacin sarki a lokacin da musiba take sauka a gare mu to wannan tuna faɗin Allah maɗaukacin sarkin da za mu ji shine ashifa wal isma shine waraka kuma shine kariya wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Allah ce wa asa an takrahu shay'an ya kusa a ɗabi'ar ku ku zama kuna kin wani abu huwa khayrun lakum amma a ilimin Allah alkhairi ne kuma in kuka ba Allah madaukakin sarki kuka jure kuka yi haƙuri ba ku yi gaggawa ba to alkhairin zai bayyana a gare ku wa asa an tuhibbu shay'an huwa sharrun lakum wani zubin kuma za ku so wani abu amma sharri ne a gare ku sharri ne a gare ku wallahu ya'lamu antum la ta'lamun Allah shike da ilimi ku ba ku da ilimi Allah shike da ilimi ku ba ku da ilimi akwai abin da mutum zai ga cewa shi alkhairi ne a wajensa amma a wajen Allah madaukaki ba alkhairi bane suna ba da labari wani bawan Allah shi kenan yi shirin zai yi ziyarar wani ɗan uwansa a wani gari ba ziyara ba kai aka shirya za a tafi jihadi na musulunci da shi jihadi na musulunci da aka tashi sai shugaba ya ce ban da shi ba za a da shi ba ya shiga bakin ciki ya shiga damuwa kun ga dai jihadi na musulunci abu ne da ake zuwa aje a samu shahada a waɗanda suka san shi lokacin da ake yin sa to wata hanya ce da suke san a ce an sa sunansu a ciki hankalin shi ya tashi ya shiga bakin ciki sai ya je kwanta bacci a cikin bacci sai aka nuna masa cewa da ya je jihadin nan to yi usaru za a kama shi a matsayin fursunan yaƙi wa idza usira idan kuma aka mai da shi ya zama fursunan yaƙi to rudda ilal kufri masu wanda suka kama shi to kafirai ne to za su tilasta masa sai ya koma kafir shi ke sai furgi ya tashi sai tuno wannan ayar وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون to duk lokacin da musiba ta sauka abin da ake bukatar mutum ya kalla kenan ya koma ma Allah madaukakin sarki sai wannan musibar sai ta zama sanadiyar alkhairi a gare shi da can yi nisa da Allah yanzu kuma ya dawo ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki wa in lam yaruddahu dhalika albala'u ilayhi idan ko wannan bala'in bai mai da bawa zuwa ga Allah madaukakin sarki ba bal da qalbahu anhu ce dai ma wannan musibar da ta sauka sai ta ƙara rikitar da shi ta ƙara nisantar da shi da Allah musiba ta sauka sai mutum ya rika neman wasu abubuwan wai da za su ba zuciya shi lallashi musiba ta sauka a ce kuma ka zama dan rawa musiba ta sauka a ce a'a ai ka rika sauraron waƙoƙi kan sauraron kiɗe-kiɗe a'a to ai almusibatu thaniya akbar min al'ula ce musiba ta bi da mutum ya tsinci kansa a ciki ta ta farko Allah ka tsare wa raddahu ila alkhalqi sannan kuma wannan musibar da Allah ya jarabe shi da ita sai ta mai da shi zuwa ga bayin Allah ya koma zuwa ga halittun Allah ya ki neman mafita a wajen Allah madaukakin sarki ya koma wajen ‘yan adam yana jin su ne za su kwaranyen masa da wannan musibar wa an shahu zikirahu rabbahu sannan kuma wannan musibar ta mantar da shi ya tuna Allah wadda ilaihi da kuma ƙanƙantar da kai zuwa ga Allah wata zallula bai na yadaihi da kuma nuna shi ba bakin komai yake ba a wajen Allah wata da kuma tuba ta mantar da shi tuba warruju'a ilaihi da kuma komawa zuwa ga Allah fa huwa alamatu shaqawatihi wa iradati sharri bihi wannan alama ce ta mutum ya tabe alama ce ta mutum tababbe ne kuma alamar cewa wannan Allah ya riga ya kaddara masa alhaƙi sharri ba shi ba alherin Allah musiba ta zo mutum yake komawa zuwa ga Allah a'a idan musiba ta zo a koma ga Allah madaukakin sarki فهذا إذا أقلع عنه البلاء wannan idan ma idan bala'in ya kawo zuwa gare shi ya sha kamar yanzu misali wannan annobar da ake ciki wal iyadu billah ta corona wani da za ta janye wanda bai koma zuwa ga Allah madaukakin sarki ba to bayan ta janye to raddahu ila hukmi tabi'atihi wa sultani shahwatihi wa marahihi wa farahihi to wannan kwaranyewar sai ta sake mai da shi koma zuwa ga ɗabi'a kansa ta saban Allah kawai da bin sha'awa sha'awan kansa da girman kansa da kuma shi kawai ya muri a rayuwa a wancan na farkon ake son bawan Allah ka zama mu koma zuwa ga Allah a daidai lokacin da wannan musibar take sauka a yau ina karantawa ana faɗin cewa adadin waɗanda suka kamu da ciwon a Najeriya yau ya ɗaga ya kai tamanin da wani abu na jin tamanin da bakwai wani iyazu billah a wannan ranar da muke ciki ranar asabar in uwa mu ji tsoron Allah mu koma ma Allah maɗaukacin sarki mu ƙanƙantar da kanmu zuwa ga Allah maɗaukacin sarki kowa ya tuba ya tuna zunubin da yake ma Allah maɗaukacin sarki a daidai lokacin da ake cewa wanda akwai alamar ya ga symptoms ya ga wasu daga cin alamomin wannan cutar ya je ya self isolation to kuma ana buƙatar mutum ya je a daidai wannan lokacin ya koma ma Allah maɗaukacin sarki shi ne farko ya fara self verification a gaban Allah ya makan shi verification ya tsaya ya binciki kansa ya makansa hisabi wani mataki wani matsayi yake ciki a tsakanin shi da Allah maɗaukakin sarki haka wanda ma cutar bata same su ba domin dukkanmu ko da cutar bata samu mutum bai yanzu a cikin tsoro ake a cikin tsoro ake da firgici da razana Allah ya yi mana فجاءت طبيعته عند القدرة بأنواع العشر عشر والبطر والإعراض عن شكر المنعم عليه بالسراء sai ya zama ɗabi'arsa ta zo ya zo da wasu irin nau'uka na girman kai da jiji da kai ya ƙi gode ma mai ni'ima wanda shi ne Allah maɗaukacin sarki ƙila sai ya riƙa ganin cewa ai ci gaban shi da yake da shi ko ci gaban da ake da shi na magani shi ne ya kawo aka kwaran yadda ciwon a'a a koma zuwa ga Allah maɗaukacin sarki yan uwa wannan kuma bai hana dukkan abin da ake bukata a yi na ɗaukan mataki a likitance a yi ba amma dai a koma zuwa ga Allah maɗaukacin sarki wallahi a koma zuwa ga Allah maɗaukacin sarki kama a rada an zikirki kamar yadda ya kau da kai daga tuna Allah wata zarru'i ilaihi fi zarra'i da kuma lokacin yadda ya ki kankantar da kai a lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya jarrabe shi da musiba in ya warke sai ci gaba da fantamawar shi قبلية هذا وبال عليه وأقوبة ونقص في حقه wannan bala'in sa to wallahi bala'i ne babba guba ne kuma uquba ce wa naqsun fi haqqihi kuma tawaya ce a bangaren sa wa baliyatul awwali amma wancan na farkon wanda ya koma zuwa ga Allah tathirul lahu to tsarkake shi Allah yake sanyayi wa rahmatun sannan kuma Allah madaukakin sarki yana sanya masa rahma ne wa taqmilun sannan kuma Allah yana son ya cika masa inda ya samu matsaloli ne a cikin rayuwarsa a cikin littafinsa da ake rubuta masa lada sau daga ‘yan uwa mu fahimci halin da muke ciki mu koma zuwa ga Allah mu koma zuwa ga Allah mu tuban mu Allah maɗaukakin sarki ɗazi-ɗazin nan wani yaro yake ban labari kakan shi ya rasu yana ban labari ya ce wanda suka tafi siyo likafanin akwai ‘ya'yan mamacin da suka tafi a cikin kudin likafanin sai da suka siyo wiwin da za su sha dududu ana cikin wannan matsala ya rasu yan kwanaki ne ya mutu mahaifinsu da wasu kuma daga cikinsu kakansu ne amma an tafi za su siyo likafanin da za su siyo a cikin kudin da aka bada na a siyo likafanin sai da suka ɗiba abin da suka ɗiba suka ce wiwi da shi su je su shiga wiwi ga gawa gawar mahaifinsu ko gawar kakansu kuma an ba da kuɗi a je a siyo kafanin da za a yi masa sutura amma a cikin wannan shi da suka je suka ɗiba suka je suka sha suka sai abin da za su sha su yi maye halin da al'umma take ciki ke Allah kai mana lubufi malamin kai ne cewa billahi tawfiq dacewa a wajen Allah madaukakin sarki take wannan dunkulalliyar maganar malamin qayyim kenan ko kuma in ce maganar da malamin qayyim yake nan a cikin littafin sa tabiqul hijratain wa babu sa'adatain ya kasa mutane gida biyu a lokacin saukar musiba akwai waɗanda idan musiba ta sauka sai su koma ga Allah madaukakin sarki su ɗauki kayansu su je bakin ƙofar Allah madaukakin sarki su tsaya su ce ya Allah ga mu su tafi gaban Allah su kaskanta sai Allah ya kalli wannan kaskantar da komawar da suka yi gare shi sai Allah ya kwaranyin musu da musiba idan musibar ta kawu daga barin su to sai ya zama musibar ta zama musu alhairi domin wannan kuma daga nan ba a tsammanin za su sake dawowa baya sai kuma ci gaba da alhairi kashi na biyu su kuma su ne waɗanda musiba ta sauka amma ko a jikinsu in ji bahaushe ko a jikina an an tsikar ka kauta ana musu ana musu amma ba za su ji ba irin su ne Allah madaukakin sarki ke cewa falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun Allah madaukaki yake ce falawla iz ja'ahum ba'suna ina ma dai a lokacin da azabar mu musibar mu ta sauka a gare su tadarra'u sun kankantar da kai zuwa gare mu ina ma da sun yi laula da sun yi ina ma da sun yi haka to me zai walakin qasat qulubuhum sai dai zuciyarsu ta kekashe zukatansu sun bushe babu tunanin Allah a ciki wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun shaydan kuma ya riga ya kawata musu abin da suke aikata ba za su iya bari ba ga musibar amma ko ba za su iya barin saban Allah ba ga musibar amma ba za su koma ma Allah madaukakin sarki ba a'a in musiba ta zo a koma wajen Allah madaukakin sarki abinda Allah yake bukata ce الإمام القرطبي رحمة الله عليه أتشن تفسيرا سديزو وانا آية سيتي وهذا إتاب على ترك الدعاء وإخبار عنه وإخبار عنهم أنهم لم يتضرؤوا حين نزول العذاب نن ألا ينا زرجي ينا فتع ينا كوشي حال متانا إذا أنجر ربيس دا مصيبة بذاتي الدعاء با سننكم ألا أنا بام لاباري أجمد ينينسو su waɗannan mutanen da Allah ya ce walaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u cewa Allah yana ba mu labarin cewa lam yatadarra'u hina nuzulil azabi sun kankantar da kansu a lokacin da azaba ta sauka lokacin da azaba ta sauka abinda ake bukata shine a koma ma Allah madaukakin sarki a kaskanta a gaban Allah a ce ma Allah an tuba kuma tuban gaske kamar yadda muka yi bayani a majalisin da yake kafin wannan ba tuban wasa ba ba tuban mazuru ba sannan kuma ba tuban dila ba tuban dila na ƙarya tuban mazuru na ƙarya ba shi ake bukata ba tuban gaske sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa laqad akhadnahum bil azabi famastakalu li rabbihim wama yatadarra'u Allah madaukakin sarki ya ce haƙiƙa mun kama su da azaba musiba famastakanu li rabbihim basu kaskanta a gaba ga ubangijin su ba ma yatadarrun basu kaskanci sun koma ma Allah madaukakin sarki ba haka shike shi yasa malaman mu suke da ka'ida suke cewa at-tadarru inda nuzulil ba'si sabilun ila daf'ihi idan musiba ta ta saukan ma mutane suka koma ma Allah to wannan ita ce hanya mafi girma ta tunkuda wannan bala'in a lokacin da musiba ta sauka aka koma ga Allah aka kankanta ga Allah to hanya ta farko kenan ta ɗauke wannan Allah ce tun kuɗe ma mutane wannan musiba sannan a kishi haka suka ce wa tarku tadru'i hina idin amaratu qaswatil qalbi sannan a ki kankantar da kai ga Allah madaukakin sarki a lokacin da musiba ta sauka ana jin za a iya maganin ta kawai da magani ai ana jin za a iya maganin musibar ta hanyar kare kai su kadai ne ake jin hanyoyin da za a ba a koma ma Allah ba to wannan alama ce ta qaswatul qalb walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malu so da kai uwa ba lokaci bane na sabani ba lokaci bane na cece kuce ba lokaci bane na aitaya madidi da wasu abubuwan da ba da mu koma ga Allah madaukakin sarki mu tuban mu Allah madaukakin sarki kowa ya tuba mu roki Allah madaukakin sarki zamu ga yadda Allah madaukakin sarki zai kwaranyan mana da wannan damuwa da muke ciki Allah ya mana haka ladabi na uku yan uwa masu daraja addu'a bi shurutihi wa adabi idan musiba ta sauka to ana buƙatar bayan an kankantar da kai ga Allah madaukakin sarki to ai addu'a dama kuma tazarru'i na da alaka da addu'a duk mutumin da ya zama tazarru'i to zaka same shi kuma kasirud da'awati mutumin da ke kankantar da kansa zaka samu yana addu'a a wajen Allah domin ya yarda shi ba ba kowa shi ba kowa bane Allah shine ar-rabb shi kuma shi al-abd ne ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan gashi Allah ya hada su ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan ku roki ubangijinku tadarruan kuna masu kankantar da kai a gare shi wa khufiyatan kuma ku riƙa yi a ɓoye a je a shiga ɗaki mutum ya tashi da daddare roƙi Allah Allah maɗaukaki sarki wannan matsalar da muke ciki ya Allah maɗaukaki sarki ka yaye mana ita ya Allah ka ɗauke mana ita ka ɗauke mana ita al-imamu ibn abid duniya rahmatullahi alaihi ya ambata yake ba da labarin wani mutum a lokacin da aka yi fitinar ibn zubai abdullah ibn zubai radiyallahu anhuma lokacin da mutanen fa'if da mutanen maka da mutanen madina da wani bangare na mutanen iraq suka masa mubaya'a cewa sun naɗa shi a matsayin khalifa a daidai lokacin da kuma abdulmalik ibn marwan shi kuma shi ne khalifan musulmai bayan mutuwar babansa marwan ibn al-hakam fitina mara daɗi ta afku aka tura al-hajjaj ibn yusuf as-saqafi wannan lalataccen gwamna mai kashe mutane domin ya yaki abdullahi ibn zubair wani bawan Allah yana gonarsa yana gonarsa yana aiki a gonarsa kawai sai ga wani mutumin ya zo sai ya ga wannan manomin ya ɗaga kansa sama a masa ya ɗaga kansa fitina na faruwa a makka da madina amma labari ya kai masa cewa ga fitina fa ta afku manomin nan al'amari ya dugunzuma masa hankali ya ɗaga kansa ya rasa ma me zai yi gashi a gonarsa kawai sai ga wani mutumi kamar an turo shi ya ce bawan Allah menene ka daga kanka kake kake abin nan shi ce inna hafitna tudni zubair ya ce wallahi ba wani abu nake ji tsoro ba kada fitinan ibn zubair ta zo mana nan masa shi ce halla da auta ya ce me zai hana ka kai addu'a bawan Allah nan ya daga sama ya daga hannuwansa sama ya ce ya Allah madaukakin sarki karkaka mana wannan fitina al-imam al-abid duniya yace ha aka gama fitinan nan bata zo masa ba bawan Allah shi kadai a cikin gona yazo yi addu'a Allah madaukakin sarki ya dage wannan musibar bata iso masa ba dan aka gama wannan fitinar bata zo masa ba wannan tabbataccen abu ne a cikin tarihi to haka ake bukata mu zama mun yi addu'a idan musiba ta zo addu'a ake koma ga Allah madaukakin sarki ayi addu'a a yawaita addu'a sannan addu'an nan kala kala ce gwagwadon musibar da ta sauka musibar fari ita zuwa ake filin idi ayi sallah raka'a biyu ayi addu'a ta roƙon ruwa wasu daga cikin magabata suna ganin hadda musiba irin ta girgizar ƙasa ita ma ana mata irin wannan addu'ar aje masallacin idi musiba ta kisfewar rana da kisfewar wata musibu ne duk da yanzu wannan tsokale-tsokale da ake da shi na ci gaban kimiyya yana zare ma wasu imani suna ganin ba aya bace ba musiba bace musiba ce aya ce ita kuma ana yi mata sallah amma a masallatai ba na idi ba kuma ana tsawaita salloli kamar yadda muka sani abinda ake cewa salatu al-khusus sannan kowace musiba in ba irin waɗannan bane ana buƙatar kowa ya tsarkake zuciyar shi yayi addu'a idan musiba ce kuma ta kisa aka zo ana ma musulmai kisan ƙare dangi abokanan gabansu suna kashe su to ana alkunuti ana yin alkunuti aboki Allah madaukakin sarki a kowace sallah daga cikin sallolin farillai tun daga asubahi har zuwa sallar isha'i kuma a bayyana ake yi kuma ana yi bayan sallar bayan an yi dago daga raka'a ruku'u na ƙarshe in aka dago daga ruku'u na ƙarshe a raka'a ƙarshe to sai a yi sannan musiba ta annoba abin da ya tabbata shine ba a mata alkunuti ba a mata alkunuti sannan ba a taruwa a masallaci a ce za a yi addu'a irin ta sallar khusufus shamsi ko khusuful qamar sannan ba a tafiya bayan gari a je a ce za a yi mata salatu mislu salati lisisqa ba a yi bai tabbata magabata suna yi ba al'allama tubin al'usaimin rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa alƙaunin mufi ala sharhi kitabin tauhid ya yi bayani mai tsawo kuma mai gamsarwa mai ban sha'awa a game da wannan mas'ala cewa ba a yi mafa'un alƙunuti kafin sa al'imam ibn hajar rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa badrul ma'un fi fadli ta'un shi ma ya tattauna akan wannan mas'alar ya kawo ma wasu hikayoyi na waɗanda suka nemi su aikata abin da ba a sa su ba a irin wannan suka je suka taru sai musiba kuma ta ƙaru su daga ba a yi mata abin da ake bukata kowa ya tsarkake zuciyar shi ya ci gaba da addu'a mu koma ga Allah maɗaukakin sarki bayan mun tuba mun yi tazarru'i mun yi imani da cewa ƙaddara ce to mu koma ga Allah madaukakin sarki ta hanyar addu'a mu yawaita roƙon Allah madaukakin sarki wani ya tashi da daddare yayi addu'a sujada mu mu yi addu'a a cikin sujadan mu dukkan wata dama da muka samu ta ne addu'a ne addu'a Allah madaukakin sarki zai iya ɗauke wannan musiba saboda mutum ɗaya mutum ɗaya zai iya ɗaga hannu yayi addu'a Allah ya kalli tsarkin zuciyarsa da ikhlasinsa sai Allah madaukaki suke ya dauke mana wannan damuwa ba a kasar mu ba kawai a duniya gabaki da saboda mu tsarkake niyoyin mu mu tsarkake zukatan mu ta addu'a ita kuma addu'a kamar yadda al-Imam al-Jawzi rahmatullahi alayhi ke faɗi a cikin littafin Sayyid al-Khatib ba a mata gaggawa domin a daidai lokacin da ake wannan addu'ar to ibada ake shi yasa har yake faɗi yake cewa da shi dan zai zo a cikin zuciya ke ce to ga nan kana ta addu'a har yanzu Allah bai ansa ba shi ya ce to fa wudda shubhatahu kamayar masa da raddi kai masa martani ka ce inna du'a'i ibadatu ai addu'ar da nake ma ibada ce sannan halin da ake ciki shi ma kuma lada ake samu idan ana cikin musiba mu ana fatan lada ake samu kamar yadda muka faɗi to ana kuma addu'a ga addu'a ga ladan addu'a saboda ka lada akan lada sannan kuma ƙarshe sai Allah madaukakin saki ya anshi addu'a sai ya kwaran yadda musibar bayan Allah madaukakin saki ya sa bayan sun samu ladaddaki masu yawa saboda ka mu musulmai yan gata ne yan uwa saboda ka mu kwantar da hankalinmu mu yi abin da ya kamata mu yi Allah kuma ya yi mana wannan abu na uku kenan ladabi na hudu shine as-sabr wa adamul jaza ya zama an jure idan musiba ta zo ana bukatar juriya abinda ake ce ma juriya da larabci shine shan daci ka sha daci ba tare da ka ba tare da ka nuna raki ba shi kuma ita kuma juriyan nan matsa makai ake ayi shi yasa Allah ce wasta'inu bis sabri was salah ku nemi taimakon Allah wajen tabbata a addinin sa bis sabri ta hanyar yin juriya was salati da kuma yi ma Allah madaukakin sarki sallah so da kana buƙatar juriya ɗaya daga cikin mawaƙan larabawa sananne an tara ɗaya daga cikin mawaƙan jahiliya an san shi da jarumtaka aka ce wani mutumi abokinsa ya zo ya ce masa wai ya an tara tu kaifa tasbir ya ce ya an tara wai ya kake juriya kai sai ce to bari in koya maka sai ce mare ni ya mare shi ya ga ko girgizawa bai bai girgiza fuskar shi bai ce kara ya kara mare shi har sai da ya masa mari uku sai ce to kai ma tsaya yana masa mari ɗaya ta sai ya ruga da gudu sai ce to kaga bambancin mu da kai ni sabartu wa sabattu kai jaza'ata wa lam tasbut ni gani na yi juriya shi yasa na tabbata kai kuwa ba kai juriya ba shi yasa sai kai iraki so da haka idan musiba ta sauka ana bukatar juriya ana bukata a jure a dake kuma wannan juriyar wajiba ce abu biyu ne malamai suke faɗi suna cewa akwai asabu akwai arriba asabu wajib wal riba mustahabbu asabu juriya arriba yadda shine kila lokacin da musiba ta faru da mutum sai a ga yana dariya to wannan ba ba ba ba ba ba ba mustahabbi ne in mutum ya kai irin wannan matakin amma asabu wajib juriya wajiba ce ita ce abin da ake bukatar dole mutum ya yi domin idan mutum bai yi ba to zai tsinci kansa a wata musiba kuma shine ita ce ma'anar faɗin manzo Allah sama da yake cewa inna masabru inda sadmati al-ula a lokacin da mutum musiba ta afka masa a tashin farko to a lokacin ake bukatar ya jure domin in bai jure ba to shikenan sai musibar ta kasance masa guda biyu so da ka ana bukatar juriya yan uwa mu jure a lokacin da musiba ta sauka musamman wannan yanayin da muke ciki hatta waɗanda ba ba ba ba mahangar addini suke kallon abun ba suna cewa a kau da panic panic panic da larabci aljaza kenan raki kenan ka ai raki ka ai raki ciwon bai zo maka ba bai zo inda kake ba dukka ba ka rikice sai ya zama wani abin ya kashe ka ciwon bai kashe ka ba a daidai wannan abin da ake ciki sai jininka ya hau kwarona ba ta hau kanka ba ba ta same ka ba sai hawan jini ya kama ka ka samu stroke amma idan ka yadda daga Allah maɗaukacin sarki wannan musibar take kuma Allah maɗaukacin sarki shine mai ikon ya kauda ita sannan kai riko da sabubban kariya sannan ka jure ba kai raki ba ba kai guje-guje ba to shi kenan sai Allah madaukakin sarki ya sa ka samu lada kuma sannan sai Allah ya baka kariya ya zama wannan musiba da ta zo bata hau kanka ba Allah ya tsare abu na hudu kenan ladabi na hudu kenan juriya ladabi na biyar muhasabatun nafs ayi ma kai bincike mutum ya binciki kansa ya ma kan shi fada ya dawo ya ma kansa karatun tanan su anya ya nake gudanar da rayuwata tsakanina da Allah akwai alaƙa ta mai kyau da Allah maɗaukakin sarki me nike na saɓan Allah maɗaukakin sarki mutum ya makansa wannan binciken ya faɗa ma shi gaskiya kai ya zargi wasu wanda muhasabatun nafsi din nan dama ana buƙatar sa ko da yaushe ko da yaushe al-imam al-ghazali rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa ihya ulumuddin yana bayani kan muhasaban nan yace abin da ake muhasaba shine mutum ne abu na farko da ake ce mishi musharata ko mu'aqada eh musharata ko mu'aqada sai buga misali kamar kai ne ka ɗauko wani yaro ka buɗe shago sai ka ƙulla alaƙa da shi ta kasuwanci ka ce ya tsare maka shagon nan duk wata za a zo a bincika za a bincika a ga nawa aka samu an sa ma an sa dubu ɗari biyar to bayan wata ɗaya ko wata uku ko wata shida ko shekara za a zo a yi lissafi sannan ko ba za a biya shi hakkinsa ba sai idan an yi lissafin nan yana da kaso kaza a cikin ribar da aka samu kaman abin da malaman mu suke ci mishi qirab ko kuma suke ci mishi mudaraba to haka ake son kayi da Allah madaukakin sarki to ana nan ana nan bayan watan nan ko wata uku ko wata gwagwadon lokacin da aka sa to daga nan ne sai a zo a yi muhasaba a nan ne za a zo a bincika me na yi to bayan muhasaba ko dai a yi mu'ataba ko a yi mu'aqaba ko kuma a yi mumadaha ko mukafa'a me mu'ataba sai a ga an sa dubu ɗari biyar ana tsammanin a shekara guda a ci ribar kuɗi ya ninka a sami miliyan ɗaya sai a zo sai a ga an samu naira dubu ɗari biyu kaga ba a samu abin da ake tsammani ba to sai aima mai tsaron shago fada mu'ataba kenan ko kuma mu'aqaba an sa shi da dubu ɗari biyar sai zo a ga kuɗi sun koma ma dubu ɗari hudu ko ƙaza da haka to kaga nan mu'aqaba kila yan sanda za a kai shi wajen su to haka ake buƙatar mutum ya riƙa yi ma kansa ko da yaushe ya ga wannan alaƙar da yake da Allah maɗaukacin sarki abinda Allah ya hana shi me yayi ya hannu ko bai hannu ba sannan shi da kanshi ya makansa bayan ya muhasaban nan hal yastahiqu al mu'ataba aw yastahiqu al mu'aqaba ko ko mukafa'a mukafa'a shine sai a saka masa da alkhairi a dauko a ce a da aka zo sai aka ga ai ya ma wuce abin da aka tsammani an tsammani a nan ne a ga miliyan 1 sai ga miliyan 1 da dubu 100 kaga bangaren shi zai zama yana da yawa kaga mukafa'a ke to haka Allah yake mu'amala da bayansa ƴan uwa ana buƙatar mu zama masu muhasaba al-imam ibnu ashur al-allama ibn ashur rahmatullahi alaihi allamatu tunis yana faɗi a cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir yake cewa amma masa'ibud duniya amma musibin duniyan nan musabbabatun an asbabin duniyawiyya wasu daga cikin su sababin su sababba ne na duniya kamar yadda muka ce asbab bashariya dan adam shi yake zuwa ya je tono wani abu shikenan sai abin ya dawo mishi ta'aridu li'ughudi sababiha suna bujuruwa ne idan sababban su suka bujuru wa qad yaj'alu Allah sababal musibati uqubatan li'abdihi fi dunya so tari Allah madaukakin sarki yakan sanya sababin musiban nan ya azaba ce Allah yake so uquba ce muaqaba Allah yana sanya azabtar da bawan sani fi duniya a duniya ala su'i adabin saboda ya muna ladabi ga Allah bai ba Allah ba Allah ya ce kai ya kaza yayi Allah ya ce kaza yaki aw nahwihi ko kuma makamancin haka litakhfif anhu min azab al-akhirah Allah madaukakin sarki manufarsa ita ce sauƙaƙa masa azabar lahira sai masa a duniya وقد تكون لرفع درجات النفس wani zubin kuma Allah madaukakin sarki yakan jarabu bawa domin ya daga darajarsa walaha ahwalun wa daqa'iq la ya'lamuha illa Allah ta'ala ita kuma musiban nan tana da wasu irin yanayi da wasu abubuwa sai an zurfafa tunani sannan ake gano su ba wanda ya san su sai Allah wa qad yutli'u 'alayha al-'abda ko wa qad yutli'u 'alayha al-'abdu bawa zai iya lekowa ya gano su idan raqaba nafsuhu wa hatabaha idan yema kansa muhasaba tun ya kalla yema kansa bincike ya gane cewa me nayi akwai abin da nayi ɗaya daga cikin magabata in ban manta ba ina jin al-Fudail ibn Iyad ne yace inni la a'rifu anni asaytu Allah fi ahli wa fi himami yace wallahi ni ina gane na saba ma Allah a iyalaina ce in ga na dawo gida ina tarkici da matata ‘ya'yana in hana su su ƙi hannuwa wafi dabbaci ko himari hakanan idan jakina na ga ya kada ni ko yana ta mun tutsu ya ƙi yadda in haushi yadda ya kamata to sai in gane na saba ma Allah madaukakin sarki to mu fa wa ka'ayyin min ayati as-samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun ayoyi ga sanan Allah madaukakin sarki yana nuna mana wani khawwifuhum wa ma yaziduhum illa tughyanan kabira Allah yana tsorata mu amma ba abin da yake kara mana sai dai girman kai da tsaurin kai da kuma kauce ma dokokin Allah madaukakin sarki to mutum yayi kansa muhasaba a daidai lokacin da musiba ta sauka kowa ana bukatar ya kansa karatun ta natsu ya zo ya duba ya ga menene yayi na tafriti sakacin me yayi menene bai yi yake yi sai Allah madaukakin sarki ya bashi sakamakon abin da ya kamata sai ya dauke masa musiba ladabi na shi da kaful lisa wa luzumul bait wala siyama fi masaibil fitani wal waba ana buƙatar idan musiba ta sauka mutum ya zama ya kama bakinsa ina jin mun yi wannan batun a ɗaya daga cikin majalisai da aka yi mutum ya kama bakin shi mun kawo hadisin manzo Allah su sama ingantacce da manzo sama ya bada labarin cewa idan musiba ta zo mutum ya kama bakin shi sai idan ta waje bai yi magana sannan zai yi sannan duk abin da zai faɗi ya tabbatar zai yi ne akan ilimi abin da ilimi ya tabbatar sannan musiban nan in ta taso shi shi yana cin ahlul ikhtisas yana cikin ƙwararru a ɓangaren da musibar ta sauka a kai in ba haka bai kama bakin sa ya shiru shi ne ya fi zama masa alkhairi kafin lisa mutum ya kama bakin shi tabbas baki da surutai suna ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da ke rura wutar fitina a lokacin da fitina ta sauka to maganganu suna ɗaya daga cikin abin da ke ƙara yaɗa wutarta maganganun nan kuma ta kowane ɓangare za ta iya zuwa sannan walzumul bait da luzumta gida mutum ya kama bakinsa ya zauna a gidan shi idan musiba ta zo ba so ake a ta yawo ba so ake mutum ya zama ya nazarci gidansa musamman ma a cin musibu na fitinin fadace-fadace da kuma musibu na waba'i wato ba'un annoba idan suka zo to abinda ake bukata mutum ya zama ya nazarci zaman gidansa ya nazarci gidansa lizumta gida ‘yan uwa a imaninmu na musulmai ba kana yi ba ne don kanka kawai annoba shahada ce abinda ake fata kamar yadda maza sama ya faɗa cewa a fa'unu shahadatun da kulle muslim idan annoba ta zo to ko da mutum ya mutu ana ana fatan ya zama cikin shahidan lahira wanda ba za a musu hisabi ba ranar gobe alkiyama to amma abin da ake gudu kakka zama sanadiyyar yaɗa ta kai baka san kana tare da ita ba sai ka je ka ta yawace yawace ka je ka yaɗa ta ka zama sanadiyyar wasu shiga cikin bala'i shine abin da ake gudu wannan Allah shi kyauta ladabi na bakwai a rudu ila ahli zikri fi kulli fannin ya ta'allaku bil musibatin nazila komawa zuwa ga ma'abota ikhtisasi ma'abota ilimi a dukkan bangaren da musibar ta sauka a koma zuwa gare su wannan ladabi ne babba a tambaye su su ba da bayani ce kaza ne ce abu kaza suke ganin shi za a yi wannan yana ɗaya daga cikin kuma a musu ladabi wannan yana cin abin da ke sauƙaƙa fitina 'yan uwa ai tuntun ana faɗa mana ana cewa fasbir lida'ika in jafauta tabibahu wa qna' bi jahlika in ja in jafauta mu'allima innal mu'allima wat tabiba kilayhima la yansahani idza huma lam yuqrab da malami da likita ba za su yi maka abin da zai zama alkhairi a gare ka ba idan baka girmama su ba dan uwa saboda idan ka raina malamin ka to ka je ka mutu da jahilcin ka idan ka raina likitan ka to ciwon ka ya kashe ka saboda ka ahlul ikhtisas a kowane fanni wannan ka'ida ce ta addinin mu Allah ta'ala cewa fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zubur fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur idan ba ku sani ba to ku nemi waɗanda suka sani ahlul zikir waɗanda Allah ya musu lutufi ya musu buɗe a cikin wani fanni na ilimi su ne ahlul zikir fi kulli fanni in kuntum la ta'lamun idan ku ba ku sani ba sai Allah ce bil bayyinati waz zubur ku nemi ilimi a wajen su ta hanyar al bayyinat abinda zai zama ilimi ne ya tabbatar da shi shine al bayyinat abin da ake ce ma albayyana ko a shar'anci alƙali ba shaida ba a duk abin da zai tabbatar da ƙararka ana ce masa bayyina albayyinatu lil mudda'i wal yaminu ala man anqal albayyina kenan malai ibn qayyim yace daga cikin kurakuran da ake yi akwai rashin fahimtar me ake nufi da albayyina ya faɗa haka a cikin littafansa guda biyu a tuqul hukmiyya في السياسة الشرعية لكم اللي تاخذ إعلام الموقعين عن رب العالمين شي بينا باتنا نفي شهادة بين أقوي إن بينا ينقوى تكي زما شيدا دايا شيدا دي زي أكربا أئنا ما تتزو تشي تاشايد دا مجي دا ماتا تشي دكا ننسى تاشايد دسو to za a karɓi shaidar ta ita kaɗai ana karɓar shaidar ta ita kaɗai nan shaida bayyana ta ita ce bayyana shahida ɗaya akwai inda bayyana ke zama shahidan shaidu biyu wannan yana shafan kusan aksarul mu'amalatil maliyya duk wata mu'amala ta kuɗi to ana buƙatar shaidu biyu wasu shaidu shahidai ne min rijaliku akwai inda ake buƙatar arba'atu shuhada fi ma ya musul arab abin da ya shafi mutunci sai an kawo shaidu hudu shi yasa abin da ya shafi zina sai an kawo shaidu hudu abin da ya shafi luwatsi sai an kawo shaidu hudu idan ba a same su ba to babu bayyana akwai inda bayyana ke zama firasatul qadi alƙali ya amfani da gogayyarsa da hangen nesansa da ƙwarewarsa alƙalanci annabi suleiman alaihi salam mata biyu suka zo ya da ƙanwa suka kawo ƙara sun aje ɗansu sun aje ‘ya'yayensu guda biyu sun tafi su wanka kyarkeci ya zo ya ɗauke ɗaya kowace daga cinsu tana cewa ɗan ɗayar aka ɗauki ɗanta ne ba a ɗauka ba annabi sulemani yayi yayi yayi sai ce to yanzu abin da za a kawo mishi wuƙa idan aka kawo mishi wuƙa yanzu zai yanka ɗan sai kowace ta ɗaurai kawai sai babba sai ta ɗaga hannu ta ce ta yadda da wannan sai ƙarama ta ce na ban mata ta riƙe shi annabi sulemani ya ce munafuka Allah ba ɗanki ba ne ba yadda za a yi uwa rahamar da take da shi ta ce a yanka ɗanta sai ta bayyana ko ba ɗanta ba ne ɗan waccan ce da ta ce ta ban mata bayyana kenan firasa ana amfani da firasa akwai lokacin da bayyana ke zama ƙura'a wadda ƙura'a mutum yana iya ganin abu ne da ya kama wani kana iya wani kana iya cewa kamar fa'ido a lokacin da aka samu tazahum na hukuk kowa ya cancanta yi abu ana son a naɗa liman duk sun ci ƙa'idojin limamai uku duk sun ci ƙa'idoji kuma ɗaya ake son a fitar to sai a musu ƙura'a shi kenan sai a rubuta liman a takarda ɗaya sauran takardun kuma a rubuta mamu ko kuma a rubuta ba komai a ciki duk wanda ya je ya ɗauko liman to shine liman kaga wannan kamar fa'ida ne amma kuma a shari'ar musulunci bayyana to a wannan lokacin namu technology da ake da shi ya kai ya kai ya kai ya kai na ƙarshe shi yasa wasu daga cikin malamai suke cewa ƙa'idojin da ake da su na gwaje-gwaje a yau to suna cikin min akwal bayyinat shi yasa ake da ake ake da ake da basma ake da ƙa'ida ta DNA gwaji na DNA wanda yana shiga ɓangarora da yawa kuma malamai sun tabbatar da yana ɗaya daga cikin abin da ake amfani da shi a kotu domin a tabbatar da wata ƙara ko kuma a kore ta ga wannan abin na yatsa da ake da shi thumbprint duk yana cin basma yana cin ƙa'idojin na albasanat dukkaninsu waɗannan cikakkun abubuwan to komawa wajen ahlul ikhtisas su yi bil bayyinati wa zubur su kawo bayyana su kawo abin da ilimi ya tabbatar wa zuburi da kuma abin da aka gani a cikin littafi wannan yana cin abin da ke sauƙaƙa musiba ‘yan uwa amma duk al'ummar da ba ta girmama ahlul ikhtisas ƙwararru a fanni suna suna al'ummar nan za ta shiga cikin matsala al'ummar nan ta zama abin tausayi al'ummar da ilimi baya da kima a cikinta ba ta girmama ilimi kowa yana jin shi ya isa ya faɗi abin da ya ga dama profesa ya yi bayani wanda bai taɓa zuwa firamare ba ko naziri ya zo ya ƙaryata shi ‘yan uwa rayuwar da muke kenan malami masanin Allah wanda ya sha ilimi ya ƙoshi ya yi bayani mutumin da bai taɓa karanta alifin ba'un bai ƙaryata shi ina al'umma za ta zauna lafiya ‘yan uwa a koma a wajen ahlul ikhtisas ƙwararru a kowane fanni idan musiba ta sauka su ne za a koma wajen su domin su tantance ma mutane me ya kamata a yi kuma me ya kamata a guje mawa domin Allah maɗaukacin sarki ya kawar da musibar da ake ciki nan ba muna magana yan uwa kawai kan annoba bane kowace musiba idan ta taso ƙwararru na Allah ƙwararru su ake komawa zuwa gare su domin su ba da bayanin me ya kamata a yi domin a kauce ma wannan musibar da aka shiga ciki Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu Allah kare mu Allah ya saukar mu da wannan al'umma ta mu alkhairi Allah maɗaukacin sarki ya kawar mu da wannan al'umma sharri wannan gari namu na Zaria da jihar mu ta Kaduna Allah maɗaukacin sarki ya ƙara mana alkhairi ƙasar mu ta Najeriya Allah maɗaukacin sarki ya ƙara mata alkhairi Allah ya kawar mana da wannan damuwa da muke ciki duniya gabaki ɗaya muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ɗauke wannan jarabawa waɗanda kuma suka mutu musulmai Allah maɗaukacin sarki ya sa sun yi shahada waɗanda kuma ba su da lafiya Allah madaukakin sarki ya warkar da su waɗanda kuma ba su riga sun kamu ba muna fatan Allah madaukakin sarki ya tsare mu gabaki ɗaya da izinin Allah za mu tsaya a nan sai haɗuwa ta gaba inda muke fatan mu tashi a kan ladabi na takwas mun samu ladabba dai guda bakwai Allah madaukakin sarki ya taimake mu dumtum fi amanillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك